hangen dala hangen dala ba shiga birni ba
abin da ya faru wannan tsakanin su ne kowa ya san zuge wannan mutumi da aka yi daga kan kujera ka duba garin su murna mutanen wara da al'umma Kano suke saboda bai da amfani na zo tambaya ne ga Rabi Shehu Sharada domin naga ta yi tsiwar gwamin jaki ita ba a cikin tafiyar PDP ba ita ba a gandujiya ba dan haka duk wanda ya hau motar kwadai tashar wulakanci za a sauke shi kada mu yadda a yi ta bare irin ta lokacin Ibrahim shekarau a zo daga baya ana da na sani mu gwaninmu ba mu yi zaben tumin da ba, da rana muka zaɓa ido na ganin ido.
Waɗannan da ma wasu sauran batutuwa na siyasa za su zo muku ne ta cikin shirin hangen dala na wannan lokaci. Masu sauraro Assalamu alaikum Abdulkadir Yusuf Gwarza ke cewa barkanmu da wannan lokaci, kana kuma sannunmu da sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shiri na hangen dala, shirin da kan yi duba kan batutuwan da ka zamo tarnaki ga ci gaban demokradiyyar ƙasar nan, baya da baiwa 'yan siyasa damar tofa albarkacin baki, la'akari da sashi na talatin da tara na kundin tsarin mulkin wannan ƙasa. Gwamnatin tarayya ta nemi amincewar majalisar dattawa domin ciwo bashin dala biliyan ashirin da biyu da ɗigo takwas domin gudanar da ayyukan ci gaba a faɗin ƙasar nan. Ministar kuɗi Hajiya Zainab Shamsuna Ahmad ce ta gabatar da buƙatar hakan a gaban kwamitin majalisa kan harkokin da suka shafi bashi. Bashin na cikin tsarin rance na shekara ta 2016 zuwa shekara ta 2018 wanda aka tsara domin ayyukan tituna da kuma layin dogo sai hasken lantarki da kuma noma da dai sauransu. A cewar ministar bashin zai taimaka wajen samar da rancen da babu ruwa ga ƙanana da matsakaitan masana'antu a cikin wannan ƙasa. Ta ƙara da cewa a a halin yanzu matsalar samar da kudaden shiga su ne ke damun Najeriya ba wai ciwo bashin ba. Wannan na zuwa ne lokacin da Majalisar Dattawa ta gayyaci sanatoci tara domin su kare ma'aikatunsu a bisa bashin nan na kasar waje na dalar Amurka 22.7 wanda gwamnatin tarayya take nema. Shugaban Majalisar Dattawa Sanata Ahmad Lawan ya ce tilas ne ministocin da abin ya shafa su bayyana gaban kwamitin majalisar akan ciwo basuka na gida da na waje a ranar Litinin ko kuma kafin ranar Litinin ta makon gobe. Wannan umarni na shugaban majalisar ya biyo bayan kokawa da shugaban kwamitin Khalifat Odiya yayi na cewa kwamitin ba ba zai iya kammala aikinsa da majalisar ta dora masa ba a cikin makonni biyu da aka bashi domin mika rahotonsa saboda ministocin sun gaza zuwa su kare ma'aikatan nasu kwanakin baya ne wasu ministoci da suka hada da ma'aikatar yada labarai da al'adu karkashin minista Lai Muhammad sai ma'aikatar ayyuka da gidaje ta Raji Fashola sai karamin ministan ma'aikatar sufuri Bamisola Saraki da kuma na babban birnin tarayya Muhammad Bello duka sun je majalisar inda suka kare ma'aikatan nasu sanata Odia ya ce daga cikin ministocin ma'aikatu goma sha takwas da suka amfana da bashin guda sha takwas ne kacal suka bayyana a gaban kwamitin sauran ma'aikatan da suka gaza bayyana gaban wannan kwamiti sun hada da na ilimi da ke karkashin adamu adamu sai na hasken lantarki da ke karkashin salamanman da kuma na neja delta karkashin sanata godwill safabiu da kuma ma'aikatar kare annoba da ke karkashin minista sadiya umar faruk sai kuma ma'aikatar albarkatun ruwa da ke karkashin jagorancin injiniya suleiman adamu sai ma'aikatar sadarwa da ke karkashin dr ali isa fantami da kuma na noma karkashin jagorancin jagorancin sabo na nono to wannan kenan da haka kuma mu dawo sauran batutuwan 'yan siyasa wanda ke ci gaba da yada manufofin tafiyar da suka yi imani da ita farawa da lekawa jam'iyyar apc mai mulkin wannan jiha domin jin irin wainar da ake toyawa a ciki a wannan rana dai mun karbi bakuncin alhaji awwalu soja bakin wafa wanda ke shawartar kwamishinan kasuwanci na wannan jiha alhaji mahmud muhammad santsi kan ya tuntubi gwamnan kano dr abdullahi umar ganduje duba da irin gyare-gyaren da aka kawo domin inganta harkar kasuwanci kasuwanci saboda gudun fadawar 'yan kasuwar cikin matsala.
Musamman kasuwanni na cikin birni da ake nema a kawo wasu hanyoyi da za a tsabtace su kuma a inganta su a mai da su na zamani. To hisa nake kira ga mai girma kwamishinan kasuwanci dan Allah i gaya mai girma gwamna cewa kasuwanninmu na ƙauyuka su ma ya kamata a dube su kuma a gyara su kuma a mai da su na zamani.
Duk tsare-tsaren da aka yi musu a wannan lokaci kenan akwai wasu gyare-gyare da kuke kallon ya kamata a yi musu.
Kasuwannin nan na ƙauye irin su kasuwar ɗan batta irin su kasuwar darki irin kasuwar ɗan zabuwa duk wannan kasuwannin da suke kan titi dan girman Allah mai girma gwamna a matsar da su cikin lungu domin a ba mutane dama duk ranar kasuwar nan idan mutum zai tafiya wallahi tallahi ana shan wahala saboda haka dan Allah irin su dan battan nan su darki irin su dan zabuwa dan Allah mai girma gwamna ka taimaka a je a zamanantar da wannan kasuwa ko a matsar da su daga bakin titi yanda talakawa duk sanda za a yi tafiya ba za a samu wata matsala ba domin gaskiyar lamari duk wanda zai bi wannan hanya duk ranar kasuwannin nan musamman ranar lahadi da dan bata take ci wallahi in ka zo zaka bi ta gurin kai ranka ya ɓaci kada a ce fa kun yi riga malam masallaci duba da yanzu ake wannan gyare-gyaren na kasuwanni wataƙila su ma abin yana zuwa kansu e to ai shawara dama muka baya idan aka yi haka na tabbatar maka da cewa babu wata matsala kuma anan nake ƙara kira da mai girma gwamna cewa wayannan kasuwanni su ma maimakon a rika karɓa haraji a wurin su awon igiya a zamanantar da su a maida wannan karɓa haraji ta zama kamar kamfani mai zaman kansa maimakon a rika karɓar naira dubu goma ciyaman na local government ma idan inda kuɗin suka yi a samu wani kamfani mai zaman kansa zai rika karɓa haraji a wannan wuri na tabbata za a samu kuɗin shiga tsakanin local government da kuma gwamnatin jiha a ƙarshe kuma nake kira ga 'yan majalisar jiha kuma nake ƙara goyon bayan su irin tagomashin da suka yi mana na sahalewa mai girma gwamnan jihar Kano ya ciwo bashi wannan bashi ne a ra'ayina ma yayi kaɗan saboda haka ina kira ga mai girma gwamnan jihar Kano a ƙaro bashin nan na tabbata duk inda za a amfani da bashin nan wallahi tallahi mai girma gwamna zai sa ido ƙananan hukumomi ba wanda zai taɓa wannan abu dama ana zargin cewa kamar gwamnatin ta ce za ta yi ilimi kyauta kuma amma ko bata gama shiryawa bane shi yasa mata tafi cin bashi duk wanda yake ganin cewa mai girman gwamnan jihar Kano baya aiki to wallahi tallahi baya fita waje na goyi bayan mai girma gwamna ya ciwo bashin nan amma karo kuɗin yayi kaɗan Auwalu soja bakin wafa na jam'iyyar APC. Sai dai wannan na zuwa ne a gabar da muka karɓi bakuncin Sadiq babba gidan maza ɗan jam'iyyar PDP Kwankwasiya, wanda ya shigo yana wasu tambayoyi ga Hajiya Rabu Shehu Sharaɗa kan wasu kalamai da ta yi a kwanakin baya na cewa gwamnan Kano ya waiwayi 'yan siyasar da suka wahalta masa wajen kai shi ga tudun mun tsira.
na zo tambaya ne ga Rabi Shehu Sharaɗa domin na ga ta yi tsiwar gwamin jaki ita ba a cikin tafiyar PDP ba ita ba a gandujiya ba don haka mu a Wa ina take?
wa ya san a inda take ta fito tana ta maganganu tana cewa ta je a mata kaza ta je a mata don haka duk wanda ya hau mota kwadai tashar wulakanci za a sauke shi duk da dai ba mu yi mamaki da abin da ta ba domin iyayen gidanta ma abin da ya faru a kansu suna can suna bulayi ita ma ta zo wata kaddara ta sa ta bita wadda al'umma suna tambaya a gareta da ta fito ta gaya wa mutane cewa a ina suke ta sa mutane a cikin rudani duk da dai kanta yanzu ita tafi kowa ma shiga cikin rudani domin dala ta shiga rijiya mai gaba dubu tana neman dauki tana kiran habu habu to ba wani habu da zai zo ya kawo maki dauki za mu turo mutum mai daraja mutumin da yake ya fi kowa rufin asiri tun daga kan SA har zuwa mutanen da ake tunanin wasu ne a cikin tafiyar kwankwasiya shine Bashir Sanata dan haka Bashir Sanata jajirtacce ne yana taimakon wanda ba dan kwankwasiya ba ma dan haka Rabu Shehu Sharada muna kira a gare ki da ki fito dan Allah dan Annabi ki gaya mana menene makomar Cewa tefa da ita aka tallafa aka samun nasara. To kuma me idan ta je ita ma neman nata ribar demokradiyyar?
ba neman haƙƙi ta tau ba wannan dala da kika gani dai kwalelan ki dan haka ki zo ga Allah ma da ya taimake ki yayi mutane masu daraja a sharada waɗanda za su iya taimaka miki ta kowane bangare kamar Bashir Sanata Bashir Sanata mutum ne jajirtacce kar ki ji ina yawan ambata shi domin bakocin ki ne zai je ya dawo da ke kwankwasiya ya kai ki gaban Madugu ki gurfana ya neman maki afuwa da yafiya a gaban Madugu insha Allah darajar Bashir Sanata Anya mai sauraro zai yadda da kai a ce Bashir Sanata shine zai dauki Rabu Shehu Sharaɗa ya kai ta wani guri.
yo to ba amana ba ce ba kuma yarda ba ce da jajircewa akai dan haka rashin sanin wane ne ganduje yasa kika bi ganduje kina ganin cewar zaki samu wani abu a gare ki kallon ki tsaye kewar rogo dan haka wannan mu muna kira gare ki za mu taimaka maki za mu roki mutanen da za su zo su janyo ki su kai ki gaban madugu ki gurfana a neman maki yafiya a neman maki afuwa dan haka rabu shehu sharada muna baki shawara tattausan murya da ki duba na tsanaki kiga ina ne ya dace da ke ina ne fitantanta da ki Sadiq babba gidan maza ya fita ya bar mu da kalaman Umar Mai Rais wanda ke kira ga tsohon shugaban masu rinjaye na majalisar dokoki ta jiha Honorable Labaran Abdul Madari kan rashin jajantawar al'ummar yankin da yake wakilta na tsige shi da aka yi a matsayin shugaban masu rinjaye.
a ce kai abun kunya duk karamar hukumar wara a rasa wanda zai zo ijajanta ko ya nuna alhini an subale ka da kujera sai ka tafi ka kinkimo sojan haya zuwa dinga gaya yan majalisu magana to abun tambaya a nan shi yaron da kai zargin ka turo shi ya faɗi sakon dama duk irin abubuwan da kai tsohon wata bakwai haɗin kai ka bayar aka ci amana al'umma yanzu da ka cin ba ba da haɗin kai shine aka caɓule ka kake turo shi mai rice me yasa lokacin da yake ta waɗancan abubuwan lokacin yana kan waccan kujera ba ku zo kuna kalubalantar sa ba sai wannan lokacin ai abin da ya faru wannan tsakanin su ne kowa ya san zuge wannan mutumi da aka yi daga kan kujera ka duba garin su murna mutanen wara da al'umma Kano suke saboda bai da amfani da aka sabule shi yan majalisun nan hanya ko mai sauraro zai yarda da kai a ce shugaban masu rinjaye ba ka shiga waran ka ga lugude da kidan ƙwarya yadda suke saboda farin ciki mara amfani ya tafi amma duk gaba daya yan majalisun nan jama'ar Kano ma suke ta gunaguni ana cewa sun yi fulako sun yi dattako sun ki fito da labari ku kan kun je kun yi kun yan jarida su gaya muku me dalili sun ki sun ce a bakka za cikin gashin to yanzu shi ne shi zai zo i turo wani yaro wanda ciki yake wahala shi a dinga gaggaya musu magana anya ko da ba shi da amfani ko anya al'ummar karamar hukumar sa za su ƙara tura shi wakilce su to haka dan jarida ka tafi ka nuno mun kwalaba kwaya ɗaya wanda ya koya sai makabarta mutanen garin suke murna duk wara ba wanda ya taba zuwa iya ba masa a rediyo ko a wata kafa in ban da wannan kuma muna so mu sanan maka mu wannan sakon da ka isa da bakin ka zaka faɗa wallahi ni sai na je majalisar ai doka ta ban damar a bani bayanan abin da yasa aka sabule shi da kujerar mu zo mu buga duniya ta gani to tun da misali akwai dalili ai ya kamata kenan su ma yan majalisar su zo su bayyana dalili kafin ma su tsige to ai mu zargin da muka yi kara suka yi da alkunya a matsayin su na dattawa majalisa mai mutunci dama a Ita ma wakilcin wannan kara.
al'umma ana yin kara ne a to ai tun da abin ya riga an yi shi bai kamata a tona ba a tafi a hakan amma in ya isa ya dawo mu za mu nemo kuma daga ƙarshe ina ƙara kira shi wannan tsohon rusasshen shugaban tetfon kai ma kana turo yara suna ciwo gwamna mutunci suna ciwo ka sai musu fom ai na da ta turo su za ka yi kace kuɗin ka da ka nema a kasuwar kurmi ko a sabon gari ka gaya mana lambar shagon da ka tara kuɗin da ka sayo gwamna fom sannan ka ce kana wai alhini kana nufin bai siya ba idan ma ya siya yadda ya siyo haka isiyar Alhaji Umar Mai Rais guda daga cikin magoya bayan gwamnatin Kano da kuma jam'iyyar APC. Muleka kungiyar nan ta APC Media Forum da ke karkashin jagorancin Habibu Indabawa mai yangu-yangu, inda kungiyar ta kai ziyara ga babbar sakatariya a ma'aikatar raya ƙasa Dr. Zainab Ibrahim Buraje. Har ma yayin ziyarar muka jiyo Hajiya Halima Ilyasu Mandawari tana bayyana makasudin ziyarar tasu.
gogewa aikin gwamnati wannan baiwa Allah an san ta cancanta kuma ta kai matsayin da za ta rike ma'aikatan nan domin kujerar wannan ma'aikata ba fa kujera ce ma ta famanan sakatare ba kujerar kwamishina ce saboda haka yanzu dakta a matsayin kwamishina take a wannan ma'aikata to don haka kuma da karamci da kika yi wa yan apc media forum kamar yadda ciyaman ya faɗa muna kai takardu a samu wani ta ɗau lokaci sati biyu sati uku amma saboda sanin muhimmancin da kika yi kika ba mu lokaci a ƙwararren lokaci muka zo ni dinnan aiki nake amma excuse na ɗauka na ce lallai sai na zo wurin ki saboda haka na bari na taho domin mu zo mu ido hudu da ke sakamakon dama na san muhimmancin ki kuma mace ce wacce ga mata ma yan uwana duk gaba ɗayan su sun yi farin ciki ba a taɓa taron da mata suka haɗu irin wannan ba saboda sun ji da ke za a zo a gaya To mai girma dakta kowa ya san baiwa Allah nan ba fata cikin mai hannun jarirai. Dakta hannunta a sake yake saboda haka kowa da izo gurin nan ya saki jikinsa ya zo inda za a share mana hawaye. Kuma bayan haka a tsotsi romo a tanda. kuma ina daɗa kai ƙorafinmu domin ce mai girma PS mun san aminiyar gwaggwace. A kai kukan yan APC Media Forum gurin gwaggo. Di in haku taƙi sai a koma dama. Mu mun san a matsayin ki na babbar aminiya wacce gwaggwa ta aminta da ke. Domin ita gwaggwa duk mutumin da kaga ta amince masa to ta san amfani. saboda haka kukan yan apc media forum na jihar kano wanda suka hana idan su bacci barazana da rayukanmu da menene duk akan kare kimar mai girma gwamna da darajarsa a kai kukan mu gun gwaggo a ebi yan apc media forum din nan iya wanda za a iya a yi mana sasn nan da ake yi Sai dai kammala jawabin Hajiya Halima Ilyasu Mandawari ke da wuya, sai shugaban kungiyar APC Media Forum Habibu Indabawa mai yangu-yangu ya gabatar da jawabin godiya ga babbar sakatariyar ma'aikatar raya ƙasa ta jihar Kano Dr. Zainab Ibrahim Buraji.
yanda kina PS a gidan gwamnati mai kula da harkar kanset aka zo aka ga amanaki da gaskiyarki aka ɗauko ki aka kawo ki gurin da duk mutumin daga gani sai ɗan cikin gida ɗan amana wanda aka yarda da shi mai girma PS abu na farko a binciken da muka yi akan ki daga shigowarki ma'aikatanki sun yadda za su baki gaskiya da amana sun yadda za su baki haɗin kai yadda kika gyara sau ya zama na karfe bakwai takwas kowa ya kasance a cikin ofis ɗinsa domin da gudanar da aikin talakawa. Da girma PS muna da labarin yadda kika kirkiri wani ofis na musamman wanda babu shi wanda ya zama ko ta kwana saboda harkar takarda wadda idan mutum ya sai fili ko ya mallaki fili yake zuwa a yi masa ya zama ya zama dan mallakin jihar Kano ne kuma nasa ne wannan fili da yadda gwamnatin jihar Kano wanda wannan takarda a da a baya sai ta shekara biyar ta shekara uku a ta fita da wuri shine ta shekara biyu yau ga cikin hukuncin Allah a kasancewarki a cikin wannan matsayi da Allah ya baki cikin kankanin lokaci kin kawo gyara a ta daɗe takarda ta yi sati uku ko wata ɗaya. Mai girma PS a bincike da muka yi mun samu labarin daga shigowaki ba fa a jihar Kano ba kin tafi fedarar gamman kin je kin sami EFCC da ICP da kuma wa uba su ne anti-corruption ta ƙasa kin faɗi cewa su shigo su dafa miki domin a kawo ƙarshen kaloli na filaye a jihar Kano.
Habibu Indabawa mai yangu-yangu shugaban APC Media Forum. Shi kuwa matashin ɗan siyasa Bello Naira Sharaɗa da ke zaman shugaban masoya sanatan Kano ta tsakiya Dr. Malam Ibrahim Shekarau a mazaɓar Sharaɗa wanda ya shigo yana kira ga 'yan ƙaramar hukumar birni da kewaye kansu zaɓi wasu 'yan siyasa a yankin matuƙar za a gudanar da zaɓen ƙananan hukumomi.
jan hankali akan wannan zabe da na ga yan takarkaru kowa yana fitowa a karamar hukumar birni da kewaye ni siyasa ta ina yin ta ta state amma dole ina da hurumi a karamar hukumar birni da kewaye domin ni dan mazaɓar sharra ne a cikin mazaɓu goma sha uku na karamar hukumar birni ina da sai na faɗi ra'ayina akai duk da wasu na cewa bai kamata na faɗi ra'ayina ba ina da ra'ayi akai Kowane zaɓe za a gabatar a yanzu.
zaben karan hukumomi man da na kowa ya fito yanzu yana ta faɗin ra'ayinsa yana zuwa ya faɗi ra'ayinsa akai ni na zo da ni ma ra'ayina ina yin abba abba na kowa wato abdullahi Hussein umar ganduji abba dan gidan gwamna ni shi nake yi shi ne ra'ayina a siyasance domin a yanzu taimakon da na ga yana yi a harkar ɗalibai kawai a mazaɓar sharaɗa yasa yaron ya burge ni ya burge ni nake yin sa nake ra'ayinsa saboda ni ba wata ma'amala da gyara da yi a siyasance amma wallahi ganin taimakon da yake a siyasance yasa na ga kamata ya mu zo mu kira shi ya zo ya faɗaɗa abubuwansa ya zo ya mana ciyaman a ƙaramar kuma birni da kewaye Kai ma yayi ma ne ko kuma a yayi wa wani naka.
wallahi ko bai mun ba wa'anda ya yi wa kuma muna tura mai yara masu te neman taimako a harkar karatun su za a yi musu kuma ba wani abu yake ba da har da kuɗin sa yake zuwa yake taimako Ai da sai a ji waɗanda aka taimaka wa sun zo suna godiya daga baya ka to ni yanzu sai an taimake na matsayina na dan siyasa sai ya zo ya dau wani abu ya bani ko bai dauka ya bani ba wa'anda ya dauka yayi wa ai suna zuwa su gaya mana kuma muna ganin me yake yi da haka muna neman sa dan Allah ya fito ya mana takara a karamar hukumar birni da kewaye dama karamar hukumar birni iya tallafa wa mutane kawai take da bukata ina ko batun dan aikace aikace na kwalabata da sauransu a to tun da yanzu yake irin wa'annan abubuwan gidauniya ce fa da shi fa ta harkar lafiya yake taimakon al'umma tun da yake wannan abubuwa idan Allah ya bashi dama a siyasance ai zai ya kai sa nake kiran mai girma Hajiya Asiya Balaraba wato Umar Ganduje uwar marayu ki rarrashi wannan kanin naki ki takura shi ki ce tun da mun fara kiransa ya zo yi wannan harkar Takura shi dama za a yi.
eh ta takura shi ai ba so yake ba mu muke san dole sai yayi ai dole za mu yi mai yayi To kuma tunda dole za ku yi ba kaga watakila babu san a ra'ayinsa.
to tun da dole al'umma ce take so dole ya zo ya mana ai aikin al'umma yake dan gwagwarmaya ne kuma ne fa dan gwagwarmaya ne dole sai ya zo yayi a kuma nake kiran Ibrahim Sabo shi ma dan mazabata na sharda ya zo ya mana takarar kansila shi ma a gidan Sardaunan Kano domin masoyan Sardauna ne Sai dai yayin da Bello Naira ke yin waɗannan kalamai, shi kuwa dattijan ɗan siyasa Alhaji Sani Garka ɗan batta daga sanatoriya ta Arewa, shigowa ya yi yana kira ga sanatan Kano ta Arewa Honorable Barau Jibrin Kabo kan maganar nan da ya ta dakatar da masu kiraye-kiraye da ya fito takarar gwamna, inda ya ce lokaci bai yi ba, wanda Sani Garka ɗan battan ya ce wannan magana da sanatan ya yi akwai gyara a cikinta.
a matsayina na masoyin honorable barau jibrin kabo da shauran masoya na honorable barau jibrin kabo to ni a ganina wannan abu ya ɗan ɗaure mana kai saboda mai girma honorable barau jibrin kabo ya umarci daraktansa shitima dawaki ya sanar da mu mu masoya maganar takarar gwamna lokaci bai ba mu saurara Allah kai mu lokaci to wannan magana da barauye da Allah ya sa ya shawara da ni magana haka take amma akwai ɗan gyara kaɗan gyaran nan ba fa kai kaɗai kake neman gwamna ba akwai su a nan jihar Kano a taƙaice waɗanda suka fito fili ake tallar su sun kai mutum biyar da kai na hida to da sai su ma shauran wanda suke neman gwamnan kamar yadda kai da su ma he su yi su yi umarni cewar su ma lokaci bai ba a daina ta maganar takara ta gwamna su ma kamar yadda kai a ce su ma sun yi to da anan sai in ji daɗi sannan na biyu a yi alkawari da kai da su in Allah ya kai mu dubu biyu da ashirin da uku duk wanda mai girma Abdullahi Umar Ganduje Ganduje gandun aiki daga ina kake aiki ina za ka aiki duk wanda ya nuna to shauran 'yan takara su haƙura mu mara ma baya ya kai ga nasara domin me gwamnati kogi ce kada mu yadda a yi taɓare irin ta lokacin Ibrahim shekarau a zo daga baya ana da na sani domin me in aka yi haka mu gwaninmu honorable baro jibrin kabo santoriya ta arewa ba mu yi zaɓen tumin dare ba da rana muka zaɓa ido na ganin ido ina gwanin wani ga namu domin honorable baro jibrin barin kabo ha wannan nahi wato matasa irinka irinka waɗanda suka yi digiri babu aikin yi to da yawa dun bakin wanda yake da rabanhi wannan rabar baroji barin ya nemo mihi aikin yi a Abuja wanda abin da ya bani awa wannan aikin da aka nemo ma sai ya hekara talatin da hida yana amfani iyayenhi suna amfani har ya zo ya ritaya ya karɓi fanjo daga ratuti dattijan ɗan siyasa Alhaji Sani Garka daga sanatoriya ta Arewa. Kafin mu karkare shirin hangen dalan na mika sakon ta'aziyarsa ga ma'abocin wannan shiri Alhaji Alimbukar Makoda wanda ya rashin matarsa a yau. Muna addu'ar Allah ya gafarta mata ya sa kuma mutuwa hutu ce a gare ta. Baki daya da haka ne shirin hangen dala na wannan lokaci ya kammala. A madadin abokan aiki Ahmad Rabiu Ja'in da Khadija Rabiu Indabawa, Abdulkadir Yusuf Gwarza da na gabatar nake cewa Allah ya bamu alkhairin da ke cikin wannan rana. Na bar ku kalau.